ونفخ في الصور فلا أنساب بينهم فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu mai tarin albarka masallacin iya usuna da ke wannan unguwa ta fantami a nan fadar jihar gombe domin ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke bibiyarsa a wannan masallaci kuma a daidai wannan lokuta a darare masu albarka na wannan wata na ramadan a yau muna yinin lahadi wanda ya daidai da goma sha ɗaya kenan ga watan ramadan yau hijira na da shekara 1444 a idan masu bibiyar wasu manta ba muna cikin surtu yunus alaihi salam sura mai namba ta goma a kirgi na surorin alkur'ani mai girma daga sama zuwa kanta karatu ya tsaye da mu a ƙarshen aya mai namba ta 64 a wannan sura mai albarka surtu yunus yau insha Allah za mu tashi aya mai namba ta 65 a wannan sura dai mai albarka suratul Yunus alaihi salam fadin Allah ta'ala da yake cewa la yahzunka qawluhu na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم أجيا الله تعالى نبام لباري تيوا سواليين الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم mun ji maganar waliyai na Allah waɗanda mun ji siffofinsu akwai auliya Allah akwai auliya Ar-Rahman kuma akwai auliya Shaytan kamar yadda Sheikhul Islam ya yi tafi akan wannan tsakanin bambanci tsakanin auliya auliya Ar-Rahman da auliya Shaytan duk yayi magana mai tsawo a wani littafin sa mai girma bayan nan Allah ta'ala ya yi bayani su waɗannan bayan Allah ga yadda yake gane su shi ma kuma daga ciki akwai sahabin da Allah ta'ala ya ba su karama da wa'ansu daga cikin magabata duk mun ji yadda ilimi ya tabbatar da yadda suka yi saɓanin irin abubuwan da suke faruwa a yanzu da sunan walitta kuma a fake da wani abin da a musulunci bai san shi ba to sai malamin tafsiri ke cewa ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أكرم ولي على الله من سائر أوليائه yace babu shakka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine shugaban waliyai gaba daya kuma wannan gaskiya ne babu tantama akan wannan duk wani masoyin Allah to annabi Muhammad ne a gaban sa shine jagora na masoya Allah subhanahu wataala yasa anan maliki cewa لقد قال الله تعالى له صلى الله عليه وسلم an yakbira zalika lil mushrikina haka ne shi Allah ya ce manzon Allah ya faɗa mushrikai shi manzon Allah shine shugaban masoya Allah da yake cewa inna waliyallahu allazi nazzala alkitaba wa huwa yatawalla salihin manzon Allah da bakin sa yake cewa majibin al'amari na ni shine Allahu allazi nazzala alkitaba Allah nan wanda ya saukar da littafin alqur'ani shine majibincin al'amari na shine waliyina haka annabi muhammadu allah ya ce faɗa wa duniya majibancin al'amari na allah wanda ya saukar da littafin alkur'ani ko bayan nima wa huwa ya tawalla salihi duk wani mutumin kirki managarcin bawa to allah ne majibancin al'amarinsa a bakara ma allah yana cewa allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila nur allah ne majibancin al'amuran masu imani wanda ya ɗau gabaran fidda su daga dukkan zalunci zuwa ga asirin imani wannan shi ne tabbataccen walittaka ta Allah a kan masu imani sai ma yake cewa a lahaja li zikirin adilla ala zalika ya ce ba wata bukata ma sai an karanta ma nasi a kan cewa manzan Allah shi ne shugaban waliyai ya ce ba wata bukata a kan wannan inda ya kai musulmi ne mumini ahlus sunna to ka san manzon Allah shine shugaban waliyi huwa akbar waliyillah ne sa'iri awliya shine babban masoyin Allah sauran duk bayan sa suke biyowa wa zalika li wuduhi adillatiha wa li kasratiha wa adhkur minha yace hujjojin suna da yawa ba za su kirgu ba amma daga ciki akwai hadisin da muslim ya fito da shi a cikin littafin sahih muslim hadisi ne mai namba ta 384 kauluhu sallallahu alaihi wasallama annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ke cewa iza sami'tumul mu'adhdhin idan ku ji mai kiran sallah yana kiran sallah fa qulu mithla ma yaqul idan iya kiran sallah kuna fadar irin abin da yake fada daga farkon kiran sallar sa har sai ya jago hayya ala salah sai ku ce la haula wala quwwata illa billah hayya ala salahaka hayya ala falama haka wannan hayya ala tayi idan ce a ciki ake cewa la haula wala quwwata illa billah amma duk abin da ya faɗa kai mai sarro ka faɗa haka manzon Allah ya ce summa sallu alayya sannan bayan kiran sallar nan kuma salati fa innahu man salla alayya salatan manzon Allah ya ce duk wanda ya mun salati kwara daya sallallahu alaihi biha ashara Allah ta'ala zai mai salatin goma a yanzu ka ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid to Allah ya ba mu goma ko wani salati makamancin wani wanda ya inganta a fahimta in kai wa manzon Allah salati ɗaya Allah zai ma goma kuma salati abun Allah gafara ne ulaika alaihim salawatun min rabbihim in Allah ya ce yayi wa wani salati to ya mai gafara in mala'ika yayi wa mutum salati to ya nema masa gafara an fahimta so daga salati daga Allah gafara ce idan kana son Allah ya dinga ma mamakon gafara akan zunubai to ka dinga yawa manzon Allah salati idan kai ɗaya Allah goma zai ma idan kai ɗari Allah dubu zai ma idan kai dubu Allah dubu ɗari zai ma wannan shine abin da manzon Allah ya tabbata man salla alayya salatan sallallahu biha ashara duk wanda mun salati kwara daya manzon Allah ya ce Allah ta'ala zai mai salati guda goma bayan kun maimaita abin da mai kira sallah yake faɗa sannan kun yi wa ma'aikin Allah salati sai yake cewa summa sallu li alwasila sannan manzon Allah ce ku nema mun wasila ku roƙa mun wani wasila shine Allahumma rabb hadhihi da'wati tammat والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقام محمود التي وعدته أنت باين كيوا منزل الله صلاة كريمة مصونا فإنها منزلة في الجنة منزل الله تي وسيلة ذاك روكا من وانا مصيني أتكين جنان الجنة مصيني أجنان الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله wannan matsayin bai dace ga kowa ba sai ga bawa daga cikin bayin Allah wa arju an akuna huwa manzalas ina kwadai na zama shi ne sallallahu alaihi wasallam matsayi ne Allah zai bai wani bawa a gidan aljanna to sai manzo Allah ce ku roƙa mun Allah ya bani ina tsammanin ina kuɗi da zama wannan bawa faman sa'ala bi alwasila duk wanda ya roƙa mun wannan matsayin halal lahu shafa'ata ni kuma ceton sa ya halatta gare to a ce duk lokacin da ka ji kiran sallah ka maimaita abin da ladani yake faɗa kai wa manzon Allah salati ka karanta wannan addu'a a ce kullum kana me kauyenka manzon Allah ya ce ka lafiya a duk kiran sallah kai wannan to akwai ceto na musamman da manzon Allah bai ashe da yawa daga cikin mu ana barin gara ba sa ko ko ana yin hasara ba za a ce tun da wani lokacin ana kiran sallah ana surutu ana hayaniya sau tari za a ga masu bin kiran sallar kaɗan ne daga cikin mutane hayaniya ta yi yawa da har ma gaza kuma duk abin da ake in dai kai musulmi ne ka ji kiran sallah shi ruwa ke yana duk hayaniya ko da magabata iyaye da kakanni ko da daka take a cikin gida da surfi in dai an fara kiran sallah za ta tsaya kaga a lokacin mu za ka ce makaranta ta gidan juwa ko ta yi digiri a islamic studies duka wannan ta juwa karantarwa ce a masallatai da makaranti irin na allo da gauruka ake ɗabbaka ta a gidaje to amma yau ga ilimin ya cika duniya ko ina maganar ilimi yake amma ɗabbaka ilimin ku ya zama duk ga datta muna tare da sun san wannan ko tafiya kake kai kira sallar tsayawa kuma shi ne ka'ida ka girmama wannan lafuzar domin lafuza ne na sha'irin islam duk inda aka ji lafazin kira sallah to alamar musulunci to kai ko musulmi ne kana surutu kana hayaniya ana kiran sallah baka baka kula ana kiran sallah baka daina abin da kake hayaniya ba ma'ana baka barta ba baka marta ba sha'irin islam ba ku gani ko taken Najeriya yake yi ka tambayi soja ka je yake ko a je je tsayawa yake kuna ganin ko wani taro ake an hada da manya idan an zo ana taken Najeriya mutum tsayuwa ce can wani ko motsi bai taken Najeriya wanda an rane suka tsara shi ba ke kan kawai to amma sai ka fi ba da muhimmanci akan kiran sallah wanda kiran sallah shi ne min ba bi aula wanda ga alƙawuran da manzon Allah ya cewa idan kai wannan kai wannan gagara basar Allah zai ma salati goma idan ka mai salati kwara daya sannan kuma in ka karanta masa neman waccan wasila wal fadila kuma ya ce halat lahu shafa'at ceton ka ya halatta gare shi to wa muke so ya ceto mu Allah yana ma wannan ai ceto so muke bukata ne to ga hanyar samun cetar ta cikin sauki to sai ma da yake cewa ba ne wannan matsayi in ba wali ba ma'ana manzon Allah shine shugaban wali yake tunda a lahira shi Allah zai nuna fiye da kowa duk wani masoyin Allah bayan manzan Allah yake sallallahu alaihi wasallam tunda abin da ya faru kafin wannan lokacin da Allah ta'ala ya tashi alƙiyama mutane suka shiga dimuwa aka rasa inda za a yi gari ya dau zafi komai ya tsaya mutane sun shiga cikin hayran a rasa me me za a yi me za a yi to daga nan mutane kowa Allah zai kimsa wa wasu daga cikin mutane ilhama a je a nemi annabi Nuhu a kai mai kuka ya ce ba zai iya ba a je kun annabi Ibrahim a ce je samu Allah a roƙe shi Allah ya tsaye da hisabi ya ce ba zai iya ba haka annabi Musa haka annabi Isa da ya ƙarshe aka ce a je wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana zuwa gare shi ce ana laha ana laha wannan matsayi ne da ba wanda ya sai wannan matsayin ba ne ba manzo Allah ya ce daga nan zai tafi zuwa ga al'arshin Allah ya faɗi yana sujada ya ce lafuzan da zai wa Allah tasbihi yanzu bai san su ba sai a ranar Allah zai kimsa maka su a ƙwarwarsa daga nan Allah zai ce wa zai ce da shi ya Muhammad irfa ra'asa ni Muhammad daga hoshin ga yawa ranar sujada da su sanato ba duk abin da kake so ka tambaya zan baka wa shafi tu shaffa ka nemi alfarma kowa ya zama alfarma kai shi in ba wali ba kawai da alajiya wani to amma yanzu akwai masu fifita wali ya zama kan da yanzu akwai su ana kuna ji ana fifita waliyarsu a kan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma da sunan musulunci kuma da sunan addini saboda ka wannan ba daidai ba ne ba annabi muhammadu idan ana maganarsa to baya yake in dai kauna ce ta allah shi yasa yake cewa da kun san yanda na san Allah ya sha faɗar wannan hadisi da kun san Allah yanda na san shi da kun yawaita kuka a rayuwarku da kun karanta dariya a rayuwarku haka ke faɗa da kun yawaita kuka da kun yi dariya ya kankanwa da kun san Allah a yanda na san shi in ji mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa sanin Allah ya fi kowa ƙaunar Allah ya fi kowa girmama Allah ya fi kowa martaba Allah ya fi kowa kiyaye dokokin Allah kowa a ƙasar su yake sallallahu alaihi wasallam to shine malam ke cewa tunda an yi maganar waliyai to ga shugabansu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba ma gama garin mutane ba ba ma annabawa ba duk wani manzo wanda yake da matsayi da certificate a kan ya je yi da awa ake Allah to manzana ne shugabansa kai bayan guda 25 din nan mara Qur'ani ya faɗi su manzanni da Allah ya ba su risala zuwa ga al'umma daban-daban to a cikin su akwai guda biyar wanda ake ce su ulul azmi na rusul to su ulul azmi na rusul an yi ittifaqi ba wanda ya kai su matsayi a Allah wannan manzanni guda biyar su ne gaba-gaba dukkansu sai da Allah ya kama sunansu ɗaya bayan ɗaya amma manzan Allah Allah bai kama sunansa wa iz akhadna min an-nabiyina mithaqan wa iz akhadna min an-nabiyina mithaqahum wa minka wa min nuh ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا سورة الله Allah ta'ala ce cewa haƙiƙa mun riƙi alƙawari da ni da annabawa sai ke cewa minka sallallahu alaihi wasallam Allah bai ce wa Muhammadu ba sai ce wa minka da kai domin girmama shi da Allah ke amma da dokan annabi ne ce wa min nu'in wa ibrahima wa musa wa isa ibn maryam dukkan su wanda sunan su Allah ne amma shi annabi Muhammad ya ce wa minka wata kalma ce ta girmamawa da Allah ke masa sallallahu alaihi wasallam to a cikin waɗannan guda biyar din da aka ittifaqi bayan su ittifaqin da aka yi baya su shugabansu jagoransu shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyinsu shine annabi Ibrahim alaihi salam na uku shine annabi Musa alaihi salam a matsayi na hudu malamai sun ƙara juna sani wa'an suka ce annabi Nuhu ne annabi Isa ya dau matsayi na biyar wa'an suka ce a'a annabi Isa ne mai matsayi na hudu annabi Nuhu mai matsayi na biyar amma da matsayi na ɗaya da matsayi na biyu da matsayi na uku ba ba fiya ba sa bari annabi muhammad annabi ibrahim sai annabi musa a.s. an fahimta to wannan shi ne abinda zai ƙara nuna maka cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam martabarsa da kimarsa abin allah allah ne kaɗai zai ne kawai sai dai abin da ya so ya gutsura mana cikin ilimi muka sani to sai allah ke cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wala ya hazo ka kaulu karka damu duk irin abin da kafirai za su faɗa kanka da duk irin abin da mushrikai za su faɗa kanka da Allah ne yake faɗa wa manzon Allah karabu da maganar mutane duk abin da za su faɗa a kanka ko a kan dawa kanka da kar kai bugi ciki sai ce inna al-izzata lillahi jami'a ita buwaya da girma da ɗaukaka abin Allah take kuma Allah ya zaɓe ka ya baka bai da za su an fahimta huwa samiul alim Allah shine as-sami'u mai jin kowa duk abin da ka faɗa alkhairi ne sharri ne alkhairi ne sharri in dai furuci ne ka faɗa to Allah ya dace ko batanci ko gyara ko nasiha ko irshadi ko nusarwa ko fadakarwa in dai kalma ce ta fito daga bakinka to Allah ya ce huwa sami'u ya ji sai ka shirya kuma ba da amsa a gaban Allah a gobe kiyama domin ma yau da fizu min kaulin illa da dake rakibun ati dukkan wani lafazi da ka furta a bayan doron duniyar nan in dai ka balaga an fara rubuta ma lada da zunubi to iya nan a rubuta kuma lafazi guda daya na na Fatima alaihi salam wata rana sai ta faɗa wa ‘yar uwar zamanta na na safiya bintu huyayi ta faɗa mata wata magana domin ita na na safiya iyayenta ya gudawa ne an fahimta to irin abubuwa na mata a gida sai na na aisha ta ɗan aibata wani abu na na safiya sai manzan allah yake cewa wallahi abin da kika faɗa wannan kalmar da za ki je ki amayar da ita a kogin nilu sai kogin ya rere zai gaba da sai ya yi jajajen gaba da domin kalma ce kamar kitina mata bata ne matan manzan Allah ne kuma na na aisha shi wanda an tambayi manzan Allah duk duniya wa kake so a mutane ce na na aisha aka ce bayan ita ne ce babanta amma ita ce ya ce ‘yar uwar kin yi maganar ta ba ta wannan kalmar taki muninta za ta rinar da kogin nilo gaba ɗaya jajjaji idan ka ce na na aisha ‘yar aljanna ce karar sai da Allah ko ka fara gaba ɗaya to amma maza Allah ki faɗa mutum to ina kai ina ne kalaman da muke faɗa pointin da muke faɗa ya zami da su a gobar kiyama in mun ga kalaman nan ya zami da su kullum muka zauna mu ne masu kushewa mu ne masu zaki mu ne masu Allah wadai mu ne masu tsiwa bakinmu kenan wa'ansu ko alfarmar ramadan din masu tsatsaci sun ma manta da ramadan kawai wajen a tsare kimar baki a mailin zani in ba alkhairi ba ishu in ba alkhairi ba ishu haka mazan Allah ya faɗa to amma yanzu al'umma sun manta da wannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi akwai kalmar da za ka faɗa kalma ƙwaya ɗaya sai ta ma sanadin shekara saba'in a wutar jihannan hadisi mai inganci ya shi bukari kalma ɗaya za ka faɗa wallahi za ta ji ma sanadin shekara saba'in a wutar jihannan al'umma ina zan su kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa Abu Zarri Ghifari yake cewa kufa alaika hada yanda masa kame harshe ka rike yace manzon Allah za a kama mu da abin da muke magana da shi yace har yanzu baka sani ba Abu Dhar har yanzu baka san abin da yake kifa mutane ya wuta ta fiska da goshi in ba wannan ba in ba harshe ba haka manzon Allah ya tuka wace lokaci harshe iya kai mutum a kifar da shi da ta fiska da goshi wata rana manzon a wata rana sai na Abubakar radiyallahu anhu suna tare da sai na umar suna zaune ya sai na babakar ya riƙe bakinsa ya riƙe hajjinsa ya umar ya kisa ya amir limumin mahaza shugaban masu imani ya haka ya kirki ya tsaye ya ce a'a da'a ne umar fa inna hu yuri dini hada lawal inda su ta harshe na zai jefa na aramar da ba zai mutuwa ba sai na abokan na yi zuwa ranar idan na saki harshe na zai jefa na aramar da ba zai fita ba imamu shafi'i an ce a yi daga asuba zuwa kwanciyarsa sai kirgima magana da yi inda ba karatun ƙur'ani ba ne inda ba tasbihi ba ne inda magana ce ya yi da wani wala zai kirgima ita domin kaffa-kaffa da rayuwarsa kaffa-kaffa da rubon harkarsa wannan ba su ne magabatan da ake su mai koyi da su kuma su ne ahalus sunna su ne shugabannin ahalus sunna amma yanzu ahalus sunna ne kai amma kullum sai ka zage mutane kullum sai ka ci musu mutunci kullum sai ka yi gulma to abun wa ka koyi wannan waye jagoran ka koya ma zagi da cin mutunci daga cikin magabata babu shi dan ne malamin ka amma wannan babu shi a gidan sunna yasa Allah ta'ala ya ce manzon Allah kai hakuri wala yahzuka qawluhu duk abin da za su faɗa kare da ni ba inna li'izzati lillahi jami'a daukaka da burin kasa tana ga Allah huwa samiu Allah shine mai ji li aqwalikum az-zahira wal batina duk abin da kuka kulla a fili ko akwai Allah ya sani kowa ya ka daga ka kira wani kai gulman wani ka ci mutuncin wani ka zagi wani a waya wallahi Allah ya sani huwa samiu shi mai ji ne jin Allah ya sha babban da jin kowa ko ƙarƙashin ƙasa kashi zai magana Allah ya nace domin ya ce huwa sami wal alim kuma shine masani ya san duk abin da kuma sai ya biya kowa labari Allah ya samu dace Allah ya ba mu ikon kiyaye harsuna na'am
ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون
Allah ya ce ala suka ce harfu tambayi ku tsaya ku saurara ala inna lillahi man fi samawati wa fil ard cewa duk abin da suke cikin sammai bakwai da abin da suke cikin kasai bakwai min al uqala malaji daga cikin duk jerin girma su hankali to abidan wa mulkan wa khalqa duka Allah ne ya halice su bayan Allah ne sannan Allah ne mallake su sannan kuma Allah ne halice su halittar Allah ne bayan Allah ne ko mulkin Allah ne duk wanda yake doron ƙasar nan haka yake abun Allah duk wanda yake cikin samai haka yake abun Allah Allah ne halice shi bawa ne abun Allah kuma Allah ne mallake shi mulkan wa kalkan wa alina duk matsayin mu da yake na abun Allah ba wanda ya bambanta daga cikin wannan jerin biyar ba wanda zai ce shi ba bawan Allah bane ba wanda zai ce shi ba Allah bane halice shi ba wanda zai ce shi ba Allah bane mallaki shi babu shi mulkan wa kalkan wa abida tun daga mala'iku har annabawa har ga magarin kowa da kowa dukkan mai shiga karkashin ubudiyyan ubudiyatul lahi ta'ala kowa bawa ne na Allah wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda kuma Allah ya ce kowa zai je masa a rana da kiyama shi kadai kuma kowa a matsayinsa na bawa zai je wa illa atir rahmani abda kowa sai ya je ga Allah iya bawa bawa kowa matsayinsa kenan a gaban Allah kowa da kiyama ala inna lillahi man fi samawati wa man fil ard sai Allah ke cewa wa ma yattabi'u alladhina yad'una min dunillahi shuraka wa ma yattabi'u alladhina yad'una min dunillahi shuraka wadannan wadanda suke iran wani Allah ko suke bauta wani Allah ba komai bane suke bin su face zato azzannu kenan masu bautar gunki da masu shirka babu abin da yake kai su wannan layin in ba zato ba zaton za su yi musu amfani a lahira ko ba za su yi ba binsu da suke yi allazi ne ya min dunila wanda ake bauta musu koma bayan Allah ai daga cikin gumaka shuraka wanda ake hada Allah da su ake wa Allah tarayya laisa alahu alahu alal haqiqa ai al asnam allati yattabi'una laysat bi sharikati lahu duk wani gunki duk wani abin bauta ko aljani ko shaidan ko mala'ika ko mutum ko bishiya to bai isa a ce Allah ya tare da shi ba bai isa ba ba wanda za a bauta masa a ce wai karfinsa ko burin kasarsa ta kai a ce sun haɗa gwiwa da Allah a yi wani aure isa ba dukkan halittar Allah bayi ne ga Allah ba wani wanda ya sa a ce Allah iya neman gudunmawar shi aw laysa lahum ma'allahi shirk fi shay' kuma ba su yi tarayya da Allah ba abin da Allah zai yi zai nemi taimakon wani babu shi dukkan mutane talakawa ne mabukata ne abin Allah duk wanda gani akwai bukatar samun Allah subhanahu wataala sai Allah ta lafi cewa wa inhum illa ya su duk masu bautar gumaka ko wani Allah ba Allah ba to makaryata ne yakrizuna ay yakrizuna fi zalik makaryatan mutane duk abin da za a bautawa ba Allah ba to ƙarya ne kuma gangan ne kuma barna shi ko waye ko kabari ko aljani ko mala'ika ko mutum to Allah ya ce in dai bauta zaka masa ƙarya shi kuma gangan ne kuma Allah bai san ta ba an fahimta saboda ka duk wanda za a bauta idan ba Allah ba Allah bai san wannan bautar ba kuma bai halice ka dan ka bauta wani ba ya halice ka idan ka bauta masa na amma ya ta gaba هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون Allah ya ce wallazi ja'alakumul wallazi ja'alakumul laila Allah ne halitta muku dare ja'al in ta zuwa irin wannan zirin kalaka kake ne wallazi khalaqal khalaqalakumul laila Allah ne halitta muku da dare kamar yadda halicce ku haka ya halicci dare haka ya halicci yini litaskunu fihi Allah ya ce ya halattar muku da dare ya halicci domin ku huta domin ku huta cikin dare dare ya dama ba haushe ya ce dare mahutar bawa duk gajen-gajen ka kayi ta yi don asuba ka tashi ka yi nan ka fada nan ka je nan ka fito nan to ana sa ran in dare yi kuma za ka huta domin jiki iya da haƙƙi a gare ka inna jasar ka alai ka haka gangar cikin gama iya da haƙƙi gare ka idon ka iya da haƙƙi gare ka ka hutar da su samu nutsuwa na 'yan awowi kaɗan sannan ka tashi cikin nishaɗi ka ci gaba da bautawa Allah to wanda shine hikima da Allah ya sanya mana dare mu huta gabbai su huta zuciya ta huta kwakwalwa ta huta ka sake tashi kuma ka ci gaba da yawa Allah ibada wanda shine manufar dare kawai litaskuru fihi domin ku samu nutsuwa cikin daren wan nahara mubsira kuma Allah ya sanya muku yini domin idan ku ya bude ku je ku nemi abinci waja'alna al-layla libasa waja'alna an-nahara ma'asha ita na hara ma'asha laila libasi an sanya muku dare ya zama suturarku gun ɓoyewarku gun hutawarku sannan kuma yini ya zama tukun neman abinci haka Allah ya tsara da kai shi ya sa hatta lokutan sallah da Allah ya tsara akwai hikima kun ga yanzu mun yi sallar isha'i ko to Allah ba zai ƙara neman ka da sallah ta wajibi sai a fili da sallah ta wajibi ta farilla to ba ka da ita akan ka sai a fili da ita kaga akalla akwai awoyi kusan guda goma takwas zuwa tara zuwa goma daga sallar isha zuwa ke tuwa kaga da yace ne tazkuru fi zaka huta a cikin dare domin ko neman ka wajen ibadar ma ba yayi ne da in zaka ta ya ƙara neman kusanci ga Allah wajen nabi an fahimta da yace kuma na hara ma'asha da aka ce in an sallar asuba daga dani ne ya fara to Allah ba zai taɓa neman ka kamar sallah ta wajibi ba har sai rana ta yi da wani aƙalla nan ma da awa shida zuwa bakwai amma in ka kaga duk abin da kake in manomi ne kai ka je gona in ɗan kasuwa ne ka je kasuwa in ma'aikaci ne ka je ofis in ina ne ka je ina ne duk an baka time ɗin da za ka nema abinci amma in ta wannan hikima ce ta Allah hatta ibadar da ya ɗora mana to waɗannan lokuta biyun ya ba mu in taɓa masu tsawo dare a huta yi ne a nemi abinci a fahimta ta wadda shi ne hikima da Allah ya tsara lokutan sallah da kansa kowace tsakanin isha da asuba akwai tsawo tsakanin asuba da azar akwai tsawon lokaci domin waɗannan ayoyin guda biyu su gaskatu a wajen ayyukan Allah ta'ala ta ce wannan haramu basira ya sanya muku yi ne domin ya zanto idan ku a buɗe kuna kallon ko ina da ina domin tashi da neman abinci sai ce inna fi zalika la'ayatin a cikin irin wannan al'amura na Allah akwai aya dilalatun alawa hadaniyati akwai nusarwa wajen kadaituwar Allah shi kadai amma ga suwa likaumi ne su ga mutane masu jin gaskiya da aiki da gaskiya da mutane da kunnuwansu suna jin alkur'ani suna jin hadisi kuma suna kokarin aiwatar da su a rayuwarsu shine sima a tadabburin wata'az ji na tadabburi da wa'azantuwa wasami'u shi mai ji yi urafu annan lalzai halakahu duk wani mai jin magana mai hankali to ya san wanda ya halicce yi ne a sami ulan kuma al'ali ulan in dai kana da hankali ka san Allah yana jin tun da Allah ya ce wa nahanu aqrabu ilayhi min hablil warid hatta jijiyarka wannan tauyarka to Allah ya fi ka kusa a kanta a jikinka iya kusa da kai fiye da wannan hablil warid kaga yana jin yana ganin ki asma'uka wa araka Allah yana jinka yana ganin ka duk inda ka shiga shine malamin tafsiri an yake cewa duk mai ji a cikin mutane mai hankali to ya san Allah mahaliccinsa shine mai jin tun motsinsa sannan kuma iya da cikakken ilimi a kansa to Allah fatin kafin ya halicce ka iya da ilimin rayuwar ka kafin ma a sa kwan halittar ka ya san kai waye ya san za ka zo duniya ya san za ka rayu ya san za ka yi shekara nawa da ya wata nawa da kwana za ka mutu tun kafin a halicce ka kai ba ma ɗan adam guda ɗaya ba duk halittun duniya tun daga annabi adam alaihi salam har zuwa ɗan adam na ƙarshe da za a haife shi a duniya sai da allah ta'ala ya san dalilin mu gaba ɗaya sai da ya tara mu a gabansa dukkanmu ya ce ga alkawari na idan kun zo duniya za ku bauta a lasu bi rabbiku duka sai da ya tara mu kafirai da musulmai duka ya ce ba ni ba ne ubangijinku ba ni ba ne abin bautar kuka ce ƙarin bala allah haka ne shahidina al'amfusi suka ce da kuce da aka sai da muka yi wa allah alkawari zane ya dace kowa allah ya san shi kowa ɗan adam tun daga annabi adam har zuwa na ƙarshe sai da Allah ya tara mu a gabansa ya mana magana muka ji muka masa alƙawarin zamu ta masa sai ne to kowa ya rubu ne shi ne ake tahowa ɗaya bayan ɗaya kama ba da abu ta hudu a haihuwa ne wane mutu a haihuwa ne wane mutu a haihuwa ne wane mutu haka duniya za ta tsare amma kowa akwai alƙawarin da ubangiji ya yi da shi subhanahu wa ta'ala shine huwa samiul alim ko inda fi zalika la ayatin liqawmin yasma'un akwai abun kula a wannan amma ga mutane masu ji jin da zai kai su zuwa ga aiki na alkhairi na
قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قالوا اتخذ الله ولدا ai kafirai suka ce wai Allah iya da haka suka ce daga cikin abin da ake faɗa wa Allah mafi muni akwai wannan kalma yace takadu samawati tafattarna minhu wa tanshaqu al-ardu wa takiru al-jibalu haddan an da'u lir-rahmani walada duk lokacin da aka ce Allah iya da ɗa sai sammai sun kusa ta gekkici ƙasa ta dare a duk lokacin da aka ce Allah iya da ɗa da muni kalma Allah ya ce wa mayan bagi da rahmana ya take da wannan Allah me zai da bai dace maka ta gina wannan ɗa in kullu man fi samawati wal ard illa ati rahmani abda dukkan abin da suke cikin samai da ƙasai kowa sai ya je gaban Allah matsayinsa na bawa yanzu Allah to Allah ne zai da dama masu hikima sun ce ɗa dan amfani biyu ake neman sa kawai in ɗa bai haifar da amfani biyun nan agun mahaifansa ba to bai da amfani amfani na farko tun mahaifan suna da rai ya zama to iya sanya musu farin ciki ya huta da su a rayuwarsu iya musu ɗa'a iya musu biyayya ya fitar da su a rayuwarsu tun da idansu tun da rayuwarsu ga wannan to amfani na na farko kenan idan kuma sun mutu musu addu'a in ka cire wannan ɗa ba shi da wani amfani ya taimake ka a duniya ya sanya ma farin ciki ya yi ma damuwa sannan kuma ka mutu bi ga addu'a shi kenan kawai to Allah me yake bukata a cikin wannan biyu Allah iya bukatar taimakon wani Allah iya san wani hutar da shi Allah iya bukatar wani masa addu'a ba shi da bukatar wani to kaga da abun Allah ma bai kamace shi ba tunda kai da ni neman ƴaƴa da muke abun Allah wannan muke nema rabbana ja'alna min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama zurriyatan tayyiba duk ita ce wannan ai ka samu zuriya mutanen kirki su hutar da kai su sama farin ciki a duniya dalilinsu a dinga yi ma addu'a sannan kawo da su su dinga da addu'a to Allah ba shi da bukatar ɗaya daga cikin wannan yasa Allah ta'ala ke ta subhan sarki ya tabbata ga Allah duk lokacin da aka ce Allah iya da Allah ji sarki ya tabbata ga Allah Allah me zai da huwal ganiyyu Allah shine mawadashi kun ga wadata ta mun kenan ashe neman da bukata ce kuma Allah ba shi da bukata ga kowa an bai tana shi ne allahu samad allah da kowa ya tashi bukatarsa gunsa yake zuwa shi allah ba shi da wanda zai nemi wani abu wasu babu shi to kaga annabi zakariya annabi ibrahim alaihissalam duk suna suna bukatar allah ya taimake su da ɗa allah ya ba su haihuwa domin su gaji abin da suke na alkhairi an fahimta shi kuma allah ta'ala ba shi da bukatar wani sai ce huwal ganiyu allah ta'ala shine mawadaci lahu ma fi samawati wa ma fil ard duk abin da suke cikin samai da kasai duka allah ne mallake su in indakum min sultanin bi hadha Allah ce a tambaye ku ku masu da'awar Allah iya da dakuna da dalili ne akwai sultan akwai hujja akan abin da kuke jingina wa Allah na da in indakum min sultanin bi hadha akwai dalilin ku na fadar wannan kalma sai Allah ya ce ataquluna ala allahi ma la ta'lamun kawai suna fadar magana ta ƙarya game da Allah abinda ba su da ilimi ba su sani ba kuma zo suna jingina wa Allah wannan mummunar kalma malai ke cewa daga cikin wanda suke cewa Allah iya da akwai almala'ika inda mushriki al'ar mushrikai na larabawa suna aƙida cewa mala'iku yayin Allah wa uzairu inda yahud kuma yahudawa suna zutar uzairu dan Allah ne wa isa inda nasara annabi isa kuma gun nasara suna cewa dan Allah ne to waɗannan bangarori guda uku duk sun jingina wa Allah da da mushrikan larabawa da yahudawa da nasara li ya abuduhu ma'ahu domin suna hada su bautawa Allah da shi da su gaba daya li anna ibnan yushariku abahu fi jami'ul wujuh suna cewa da iya musharaka da baban shi a fuskoki da yawa wa fil izza har ma cikin buwaya domin buwayar uba tana sakuwa ta sami da qala Allah ta'ala lahu sai Allah ya ce da su subhana wannan irin hukunci da kai akan Allah Allah ya tsakaka daga wannan ba shi da bukatar ɗa tanzihan lahu anil walad tsarki ya tabbata ga Allah game da jingina masa ɗa huwal ganiyu Allah shine mawdashi an kulli ahad akan kowa Allah ba shi da bukata a gun kowa dukkan mutane da bayi dukkan bukata a gun bukatu suna gun Allah yasa a wata ayar Allah ke ce ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah ya ku mutanen duniya kafataninku ku ne mabukata a gun Allah amma wallahu wal ghaniyul hamid Allah shine mawadaci a bin godiya to Allah ta'ala ba shi da bukatar komai a gun kowa wa inna ma yatlabul walada man yatahaju lahu maliki ta to me neman da iya neman da ne domin wata bukata da yake da ita kana neman haihuwa domin wata bukata da kake da kan haihuwa amma Allah bai da bukata kan kowa lahu ma fi samawati ma fil ard mulkan wa qaran wa abida duk wanda suke samai da kasai bayan Allah ne halittar Allah ne kuma mulkin Allah ne mallake su gaba daya fala yushriku fala yushariku shay minhuma ba wanda ya sai hada gwiwa da Allah a cikin halittar samai ko kasai wa fi izza ko cikin buwayar Allah in indakum min sultanin bihadha Allah ya ce a tambaye ku masu jingina wa Allah ɗa kuna da hujja kuna da dalili akan abin da kuke faɗa wa Allah Allah zai taqulunahu abin da kuke furtawa Allah iya da datu ina dalili a taquluna ala Allah ma la ta'lamu Allah ya ce kuna faɗar dai abin da ba ku sani bane kawai kuma ya ce wala taqfu ma laysa laka bi ilm kar ku tsaya kan abin da ba ku da ilimi a kansa duk abin da ba ku sani ba shi da ba ku amma in ka furta abin da baka sani ba to kana dora wa kanka nauyi domin a lahira sai Allah ya tambaye ka masu cewa annabi Isa dan Allah ne Qur'ani ya kareta su ai annabi Isa kalmarsa ta farko ce yake inni Abdullah qala inni Abdullah atani alkitaba wa ja'alani nabiyya abin da ba zai ni bawan Allah ne farkon kalmarsa a duniya haka take a linjila haka take a bible na farko farko amma da tafiya ta tafiya suka jirgita ne amma asalin karmata da na rubuci inni abdullahi ba inni ibnullahi bai faɗa in aka ci haka ƙarya aka yi masa kuma duk wanda ya faɗo wannan ya sun yi shari'a a gaban Allah da Annabi sallallahu alaihi wasallam an fahimta ina ma ya ta gaba
قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون Allah ya ce ka ce da su innal ladina yaftaruna ala allahi al-kadhib waɗannan da suke kirkiran ƙarya suke jingina wa Allah ta hanya a ce Allah iya da ɗa ko yana da mata ko Allah ya ce kaza ko bai ce ba to Allah ya ce la yuflihuna irin waɗannan mutane ba su da rabo a lahira duk wanda zai kirkiri ƙarya da gangan ya jingina wa Allah to Allah ya ce a sanar da shi ba shi da rabo la yas'adun ba za su samu ɗauka ko daraja ba a gun Allah a gobe alƙiyama domin Allah ta'ala ya nuna musu kalmace mai muni kuma Allah shi ne al'azizu alƙauyu al'aziz ba shi da bukata a gun kowa ba shi da bukata a gun komai duk wanda ya jingina wa Allah ɗa to iya nuna kan cewa Allah ya gajiya domin iya da bukata a gun wani shi kuma jingina wannan da aƙidar wannan kafirci duk wanda ya aƙidar Allah iya da bukata gun wani kowa ya gajiya iya neman agaji to kan'an ya zama kafiri a gun malamin tauhidi to saboda ka kafiri kuma in bai tumo kuma su wuta gun Allah yasa ana yake cewa la yuflihuna ai ba za su taba samun rabon shiga aljanna ba wa tarakullah alladhi lahu ya'izza jami'a sun kaura cewa Allah da yake da buwaya gaba daya fala fala alahu ba za su taba samun rabon Allah saboda kai wa Allah kada iya da hadari ne kuwa akwai karece karece da ake ta yi wa Allah wani a jahilci wani a wani a ganganci wani a neman daukaka wani a neman girma wani a neman tara mutane daga cikin ƙarya wa Allah shine dole ka buɗe wata ayan alƙur'ani sai ka sa wani aci don kana son sa dole sai ka kawo yadda za ka makale shi a ayar ya tafi a gai shi ta wannan ƙarya kai wa Allah ko kuma a'a ba ka son shi ka buɗe wata aya ka ce dole sai ka danna shi a ciki don mutane su tsane shi su wace shi wannan ƙarya kai wa Allah an fahimta wannan musamman gun masu da'awa duk wanda zai canja fassarar aya da gangan don wani ko don wa'ansu to tabbas iya cikin masu kirkirar wa Allah karya kuma a lahira sai Allah ya kama ni da hukuncin yayi wa Allah karya Allah bai ce ba ka faɗa an fahimta to wannan iya cikin jingina wa Allah abin da baki ya faɗa ba wanda iya nan da yawa ana fama da shi a wannan zamani wanda wa'ansu da yawa sun halaka da kansu a irin wannan to Allah ta'ala ya ce duk mai jingin duk mai masa kada to la yafure ku ba zai samu rabo irin da lahira na aya ta gaba mata'un fi dunya thumma ilayna marji'uhum na'am ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون Allah ke cewa masu jingina wa Allah da walakin lahum mata'un qalilun fi dunya ke duk wani wanda zai kirkiri ƙarya ya jingina wa Allah ko ya jingina wa Allah da ko mata ko wani makamacin wannan to Allah ya ce mata'un fi dunya dan abin da zai amfani da shi a rayuwar su kawai duniyar su mata shine wani jin daɗi mai lokaci dan kankanin jin daɗi shine mata a duniya mata aka maza Allah ya fada duniya wani gun dan jin daɗi ne dan kankani mai lokaci to duk wanda yake wa Allah ba daidai ba yake sabo yake zulubi to Allah ya ce ya faɗa masa mata'un fi duniya ayyata mata'un bihi mudda hayatihi za su dan ji daɗi dan tsawon lokacin da Allah ya ba su kawai dan lokacin da Allah ya ba su na rayuwa in ma daɗin ya samu a nan za a yi amma suna komawa ga Allah ba su ba nutsuwa ba zaman lafiya akwai hadisi na muslim wanda yake da namba ta 2956 hadisin abu ƙwarai da Allah ta'ala ya ƙare da shi ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ad-dunya sujinul mu'min wajen da kafir ita wannan duniyar in dai kana da imani ji manzon Allah a kurkuku a kurhu gage rayuwa ce mara daɗi baka isa kai abin da ka nama baka isa ba dukiya ta ka ce ya ce karka yaro magaranci kaza na ka ne ya ce karka yi kaza kaza na ka ne ya ce ba a san kaza duk wannan su ne dokoki da Allah ya ɗora mumini ba za ka yi da kake su ba ba za ka yi abin da ka dama ba in kai abin da ka dama to ka fita daga yawa Allah da'a ka fita daga yawa manzon Allah da'a ya sa manzan Allah ya ce ita duniya kurkuku ce a gummuni sannan kuma gun walwalar kafiri ce domin baya girma dokokin Allah baya girma dokokin Allah baya girma manzannin Allah abin da ya ga dama yake rayu- rayuwa yake kamar ta dabba ba ta da wani takalifi a kanta dabba za ta yi azumi za ta yi sallah za ta ba da zakka to Allah haka ya kwatanta duk wanda ba musulmi ba ka yi والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام سيتي ونار مثوى لهم su kafirai da ba su yadda da Allah da abin bauta shi kadai ba suna jin daɗi suna holewa kamar yadda dabbobi suke yi dabba ba ta da takrifin komai a kanta haka shi ma wanda ba musulmi ba ba shi da takrifin komai a kai shi komai abin da ya gada masu amma Allah ya ce su ji daɗin su hole wannan masa wallahu wuta ce mun kuma su a lahira an bai fitar nan to a nan allah ta'ala ke cewa mata'un ƙari za su ji ɗan daɗi kaɗan a wannan rayuwar shi ne ce kamar ita duniya gumurwar kafin ce akwai a imamul hassan bin ali bin abi ɗalib allah ya ƙare daɗi jikan mazan allah sallallahu alaihi wasallam akwai wata rana ya ɗan rike kalibanci na wata ko biyar ne ko hudu da wani abu kafin ma'awai ya zuwa sawan matsala ma'awai ya koma kaliba ma'awai da yin shida suke zari ko amma su halin masu allah ne mutum ne mai alkhairai da yawa mai albarkoki da yawa amma sun fata hidan jahilci dan halaka su halin masu allah ne sallallahu alaihi wasallam amma da nan to shi imamul hasan dan gidan sai na aliyu dan gidan fatima jikan manzon allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne an ce a halittar sama'iya kama da mutum na sauransa a yanayinsa wata rana an ce ya yi ado ya hau doki da kaya na alfarma da almajiransa ana bin shi a gari madina sai wani bai ya tsari shi ya ce ina da tambaya ya ce kuka da ke tambaya su ya ce kakanka shi ne ya ce a duniya su ji dalmobin waje na turka kakanka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine faɗo wannan kai ita duniya kurkukun mumini ce kuma aljannar kafiri ce yanzu kai a kurkuke ga ka akan dawaki da yan fada ana binka da ado da walwala yanzu irin wannan rayuwar a kurkuke ne kuma ga kafirin ne ina shan daka yanzu aljanna nake da yahudu yake tambaye sai na hasan bin Ali bin Abi Talib je gida ma shi dan mun gada ne sai ce haka ne kakana ya faɗo da kuma gaskiya ne yace duk walwalar da nake da ita a yanzu idan ka kwatanta da aljanna da Allah zai sani a kurku ne a kurku ne in ka kwatanta wannan rayuwar ta aljanna kai kuma in ka kwatanta rayuwarka da ta wutar jahannama kai aljanna kake amsa ta bai rubuta da ta gida kakana ya faɗa kuma gaskiya ne duk dadin da nake ji da walwalata a duniya to wallahi in kwata da aljanna Allah an sa ku ruku ne kai kuma duk wahalar da kake sha a yau in ka kwatanta da wajen jahannama aljanna kake haka sai na fahimta ta wani amsa saboda ita duniya haka take in dai kai mai imani ne to kana cikin kunci kana cikin jarabawa kana cikin damuwa abin da yake bukatar rike imanin ka ka rike imanin ka mutu da shi magana ta amma ka ce za ka miƙe ƙafa ka ji daɗi a duniya ba gida miƙe ƙafa ba duk yadda kake kana cikin jarabawa ko manzo Allah ya ce a shaddun nasa bala'an al'anbiya in dai ƙauna ce ta Allah ba ta da wanda yake ƙauna fiye da annabawa kuma su ne suka kowa shan jarabawa da wahalar duniya annabi muhammadu ba irin wahalar da bai sha duniya wahala ya tafi daga maka har madina a ƙafa ba guzurin abinci ba inda za su kwana haka suka tafi tafiya sama da kilomita 100 a ƙafarsu domin tsira da musulunci tsira da rayuwarsu ga sahabai irin su bilal an danne su an ɗora musu dutse a ƙirji rana tana gasa su a kan su gudun imaninsu ga irin wanda suka yi shahada farko-farko a musulunci duka domin tsira da musulunci da imani Allah ya ɗanɗana musu wannan wahala a duniya su wuce ga irin su annabi Musa tun daga Egypt ta yanzu Misra sai ne tafi Isra'ila kama can palestine hijira ya yi tun daga egypt misar ta yanzu sai da je har isra'ila a kafa shi domin ya gudu da mutuncin su da addininsa wannan annabawa ne ba wanda sunayen su yana a ƙwararri to amma ya baka ce Allah ba zai jarabe ka ba kuma ka ce kana son aljanna ba zai yi ba ba zai yi ba in dai ka yadda mai imani ne kai kana son ka yi ga aljanna to ka dinga shirin jarrabawa da gana ta ko'ina kullum ka dinga addu'ar Allah ya baka iko cin jarrabawa amma ba za ka ce Allah kar ka jarrabe ne ba zai yi ba tunda Allah rantsuwa ya sai ya jarrabe rantsuwa ya rantsuwa ya saboda ka dinga fatan Allah ya kama jarrabawa da ba za ta bari imanin ka ya ba ka iko cin jarrabawa da yi ma wani ita da za ka ci Allah ta Allah ya taimake mu ya ba mu ikon jarrabawa da zai mana ya ba mu ikon cinye ta kuma ya ba mu ikon mutuwa da imani Allah ta Allah yake cewa a summa ilaina marji'u ko sannan makomar su tana gare mu summa nuziquhum al'azabar shadid bima kanu yakfurun sannan mu dandana musu azaba mai tsanani a gobe alkiyama sakamakon irin abin da suka yi wa Allah na butulci da kafirci an fahimta za mu samu matsaya a insha Allah lokaci yayi abin da muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu gadansa abin da ne kuskure kuma Allah ta'ala ya yi mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata idan Allah ya kai mu gobe za mu ta yi kisar annabi Nuhu alaihi salam da ya za mu kasa insha Allah Allah ya ji kama haifar Allah ya ji kanmu Allah ya sa mu yan aljanna ne Allah ya yafi mana zunubanmu da kusakuranmu na rayuwa Allah ta'ala ya shirya da mu da zuriyarmu da zora ma ta barki madalici Allah ka bi ibadar mu ta wannan wata da sauran watanni gaba ɗaya na rayuwar mu ya Allah Allah abin da muke roƙo a gare ka na aljanna da gafara Allah ka yi mana abin da muke neman tsari gare ka na wuta da kamun ka Allah ka yafe mana Allah ka yanta mu Allah ka mana gafara Allah ka yanta mu ka mana gafara ya rabbal alamin Allah ta'ala mana roƙon ka samu lafiya mu gama lafiya dukkan marasa lafiyar mu a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya dukkan masu damuwa a cikin mu Allah ka yaye musu dukkan masu neman wani abun alkhairi a gunka ya Allah ka ba mu gaba daya Allah ka ba mu lafiya a kasar mu da zaman lafiya Allah ka ba mu lafiya a jihar mu da zaman lafiya Allah ka ba mu lafiya a garuruwan mu da zaman lafiya Allah ka karo mana arziki da kwanciyar hankali Allah ta'ala ka zaunar da mu lafiya Allah ka haɗa kan makan alkitabu sunna Allah ka haɗa kan musulmai akan alkitabu wa sunna Allah ka haɗa kan musulmai akan alkitabu wa sunna Allah ka ba mu ikon san junanmu Allah ka ba mu ikon kaunar junanmu Allah ka ba mu ikon zama da junanmu lafiya Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar na'am
neman